hadisin da zamu tashi akai shine hadisin man salla lailatu man salla lailatu nisfi min rajab arba'u ashara ka'atin wanda ya salla a rabin watan rajab ma'ana daren sha biyar raka'a sha hudu ya karau fi kullu raka'atin alhamdulillah wa qul huwallahu ihda ahad ashirina marra a kowane raka'a ya karanta bayan fatiha qul huwallahu 20 wa qul a'udhu birabbil falaq salasu marratin qul a'udhu birabbil falaq uku wa qul a'udhu birabbin nas salasu marratin qul a'udhu birabbin nas uku fa idza faraga min salati salla alayya ashara marratin in ya gama sallaye mun salati goma summa yusabbihu allaha wa yahmiduhu wa yukabbiruhu wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu salasina marratan sannan yayi tashamidi da tasbihi talatin ba asallahu ilaihi alfu malakin Allah zai tura mashi mala'iku guda dubu ma'ana suna roƙa mai gafara suna kare shi wannan hadisin jauzukani ya kawo shi mai maudu'ati ya kawo mai da'adu ya kawo mai tanzi ya kawo sannan kuma ibn hajar ya kashi a cikin tabayyinul ujub sunan wani littafi ne nashi tabayyinul ujub sannan duka sun jingina hadisin ne zuwa kan Anas dan Maliku hadisi ne maudu'i warwatuhu juhalun majahilun duka marwata hadisin ba a san su wane ne suka rawaci hadisin ba ba a san su ba daidai mun san majahuli ko a hadisi majahuli mun san ya kasu kashi biyu akwai majahulil aini akwai majahulil hali to wanda ya zama ma yana da dan sauki hadisi ta kan bi ta kanshi ta sha shine majahulil mene majahulil hali shi hadisi in tabi ta kanshi ana iya samun sha in ya samu misali shawahidu ko mutaba'a da zai karfafa hadisi amma wanda ya zama majahulul aini ya kasance kuma hadisin ba a ruwaito ta kowane hanya ba sai wannan hanyar da akwai majahulul aini din to ba mu san shi ba balanta na mu sa shi a cikin sikeli na jarhi ko ta'dili da haka sai ya tashi kasancewar shi a hadisi sai ya tashi hadisin a aiki amma in ya kai can gaban wanda ba a sani ba misali kaman tabi'i ne kuma yana cikin tabi'il kabir sai hadisin sai a bashi hukuncin irsali kenan masalan ko kuma ko kuma ya zamana akwai inkida'i a ciki wallahu ta'ala alam hadisin mu na gaba ya aliyu man sallani at raka'atil lailati nisfu min sha'ban ya ali wanda wanda yayi raka'a ɗari a rabin a daren nisfu sha'ban ya karawa fi kullu raka'atin fatiha kitabu qul huwallahu ashara marra a kowane raka ya karanta fatiha da kulhu wallahu kafa goma illa kalallahu lahu kullu hajatin face sai Allah ya biya mashi kullu hajatin dukkan bukatansa ga baki daya sai an biya shi ma wanda suka roci wancan su suka roita kawai bambanci banda ibnu hajar al-asqalani a cikin ruwaya din huwa mawdu'un wannan hadisi mawdu'i ne fi alfazihi musratun bima yanaluhu fa'iluhu min as-sawabi hadisin lafazan hadisin sun bayyanar da abin da shi wanda ya kirkira hadisin yake so ya bayyanar na lada ma la yamtari insanu lahu tamyizun fi wadi wanda ba zai wahal da mutum wajen gane hadisi ne maudu'i ba warjaluhu majhuluna mazajen hadisin su ma majhulai ne ba a san su ba wa qadara min tariqis saniya was salisa kulluha mawdu'a wa ruwatuha majahil arwaci hadisin nan ta hanya na biyu da hanya na uku shi ma dai hukuncin shi hukuncin ruwayan farko ne wa ƙala fil muhtasar an faɗa a cikin muhtasar hadisun salati nisfu sha'ban badilu imam turmisa'i a imam sayyidi ke cewa hadisin da aka roto na sallah da ake nisfu sha'ban wannan hadisin ba shi ka akwai hadisin da ake faɗa cewan ayi amma shi hukuncin shi za ga ba a cewa annabi ya ce ko wadda ake yin raka'a kaza din a karanta kulhu wallahu da sauransu a karanta yasin to misali mutum in yayi da babin kyautata ma Allah zato saboda Allah ya ce ana inda zanna abdi ko kuma ta Allah ya ce wa fa'alul khaira dukkan wani abu na alkhairi mutum ya aikata eh kuma da misali wala taqiranna min al ma'ruf shay'an to wannan ababin misali mutum yayi istinbadati yana yin wannan ibadan da nufin albarkacin ibadan da ya Allah ya mashi kaza ya mashi kaza babu laifi a wannan amma dai kamar yadda muka sha faɗa matsalan kada ka ce annabi ya ce shine damuwa idan mutum ya ce annabi ya ce alhalin bai ce ba to bala'in ya fi abin da kai gumma baka taɓa yin nafila ba a rayuwanka har ka koma ga Allah da kai ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ƙarya sannan sai yake cewa wal ibn hibban min hadis ali har ila yau a ruwayan dan hibban daga sayyidina ali idza ka lailatin nisfu min sha'ban faqumu faqumu laylaha wa sumu naharuha yace ku tsaye madaranta ku kuma azumce yininta wannan hadisin na ibn hibban da yake rawaito asali daga sayyidina ali shi ba maudu'i bane da ifi ne wannan zance din shine abin da yafi karfi وقال في الدعاء مئة ركعات في النصف شعبان بالإهلاس عشر مرات ما دول فلله للديلمي وغيره إمام السيود يتشي حديثا دا أكي تشيوى أنا يركع دري نصف شعبان دا تسخو da kuma karanta ƙulhu Allah goma wadda misali Mansur Dailami ya kawo da waninsa ma kuma ya kawo falalan shi Imam Sayyidi bayan ya bi hanyoyin hadisin gabaki da ya ce maudu'un hadisi ne maudu'i wa jamhurur ruwatihi wa jamhur ruwatuhu fi turuqi salasa majahilun wa du'afa hanyoyin uku gabaki da aka ruwaito masu ruwaitan jahilai ne ba san hadisi ba kuma daga da'ifai kala yace wasnata ashar raka'atan bil ihlasi salasina marra ruwayan kuma da aka ruwaito cewa raka'a biyu za a yi da qul huwallahu 30 a kowane raka'a maudu'un sayyidi shi ma ya bi hanyoyin duka ya ga ba wani hanya da ya inganta ya ce hadisi ne maudu'i wa arba wa ashar raka'atun mawdu'u hadisin da yazo cewa ana raka'a goma sha hudu shi ma mawdu'i ne wa qad tarra bi hadha al-hadith jama'atu min al-fuqaha'i yace da yawa malaman fiqh sun rudu da wannan hadisin da yawa daga cikin malaman fiqh sun rudu dan da yawa wasu malaman fiqh za ga ba malaman hadisi bane kowanne abu yana da muhallinsa ya akwai wanda shi ya hada ya nakalci fiqh ne ta hanyar da malamai suka ije matsalan fikihu shi yasa ma magabatan suke so za ga bayan mutum ya zo ya karanta fikihu to ana so kuma ya zo ya karfi a ilimin hadisi saboda ya san hujjojin abin da ya karanta a baya ko sai yake cewa ka sahibi ihya wa gairi kaman imam al-ghazali a cikin ihya a cikin ihya ulumuddin akwai hadisai da dama da aka kawo na falalan sha'aban dinnan kaman nuzhatul majalisi na san da yawa kila an san littafin akwai wannan hadisin akwai kuma tambihul gafili na wanda ake ce mata samar kanda a cikin ta zaga akwai irin waɗannan hadisan to da haka misali mutum in zai karanta waɗannan littafan yanzu ya san menene ya karanta musamman irin babobi na irin waɗannan da sauransu sai yake cewa wa kaza minal mufassirina haka daga cikin malaman tafsiri da yawa wasu sun kakka waɗannan hadisai wa ruwayat salatu hazihi layla an ruwaito sallan wannan dare a anilil tinisfu min sha'ban ala inha'il muhtalifa a hanyoyi mabambanta kullaha baɗilatin maudu'a imamu sayu ya ce dukkanta ba gaskiya ba ne kuma ƙarya ne jingina su zuwa ga manzan Allah sallallahu ta walayi na fi hazar ruwayatu turmizi min hadisi aisha li zahabihi ila baqi amma wannan baya kora hadisin uwar mu'minina na aisha wadda turmizi ya rawaito na tafiyan manzan Allah zuwa ga baqi'a wa nuzulur rabbu lailatin nisfu min sha'ban ila sama'id dunya da ciwon ubangiji madaukin sarki yakan sauka da sauka da siffan da shi ya san wani irin sauka yake mu dai bamu sani ba a daren sha'ban din wa annahu yaghfiru lakas la akasar min uddati min min addati sha'ar al-ganam al-kalbi yana yana gafarta adadin mutanen da suka yawan gashin karnuka da tumakai wa innal kalama innama huwa fi salati salati al-mawdu'ati fi hadhihi al-laila yace zance muna magana ne akan sallah a wannan dare ba wannan tafiyan na ma'aiki ba alaisa da kuma ciwon ubangiji na gafara ala anna hadisi aisha ha zafi du'ufun wanke da'un tare da shi kan hadisin na na aisha din wanda imamu turmizi ya roto don shi kan shi turmizin bayan ya roto a ƙarshen hadisin ya yi maganan hukuncin hadisi din hadisin da ifi ne sannan kuma akwai inkidayi tsakanin don shi kan turmizi ya ce hadisin mangaribu sannan sai ke cewa kamar anna hadisi ali kamar yadda hadisin sayyidina ali كرم الله وجهه الذي تقدم ذكره في القيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعا شما بيكورة شون ونن صلى ني موضوعي با على ما في من الدؤف حسب ما ذكرناه غرغرين da muka ambata shi hadisin mu na gaba hadis wallazi ba asani bil haqi nabiyya na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya anna jibrila ahbarani an israfila an israfil jibril ya yi min hadisi shi kuma sanadin shi ya take zuwa kan israfilu anillahi azza wa jalla daga Allah madaukin sarki anna man salla lailatul fitri wanda ya nafila daren sallah sallan azumi mi atu raka'atin ya raka'a dari ya karo fi kullu raka'atin alhamdu marratan ya karanta a kowane raka'a fatiha daya wa qul huwallahu ahad ashar marratin qul huwallahu goma wa yaqulu fi ruku'i wa sujudi ashar marratin subha ya fada a ruku da sujada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar fa idza faraga min salati istaghfara in ya gama sallah istaghfara mi'a ya roki Allah gafara ɗari sun mai zudi ya sujada sun mai kulu ya hayyu ya qayyumu ya zal jalal wal ikram ya rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma ya arhamur rahimin يا إله الأولين والآخرين أغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي والذي بأسني بالحق yace to sai yace na rantse da wanda ya aiko da gaskiya la yurfa ra'sahu min as-sujudi ba zai da kanshi daga sujada ba hatta ya ghafira Allah lahu har sai Allah ya gafarta mashi wa ya taqabbalu minhu shahr Ramadan Allah kuma zai amsa mashi azumin watan Ramadan wannan hadisin da makaranta mai tsaho dinnan. ibn jauzi ya kawo shi a cikin mawdu'at nashi da kuma mai da'adu ya kawo hanyoyin shi da mai tanziyar shari'a sun ce ruwatuhu majahilu sannan hadisin mawdu'i ne hadisin mu na gaba man salla yawmul fidri ba adama yusallil ida arba'u raka'atin idahu wanda ya salla raka'a hudu bayan sallan idi ya karawo fi awwal raka'atin bi fatihatil kitab ya karanta a raka'an farko fatiha da sabbi sama rabbukal a'la a na biyu da washamsu wadduhaha a na uku ya karanta wadduhaha a na uku wadduhakai na uku ya karanta kulhuwallahu fa annama qara'a kullu kitabin nazzalahu Allah ala anbiya'ihi ladan shi kamar ladan wanda ya karanta dukkan littattafan da Allah ya saukar mu annabawa ne shi ma wannan hadisin da mai maudu'at da mai da'adu da mai tanzi da shi ma mai wannan littafi mai na fa'idul majmu'a duk sun haɗu a kan ci wannan hadisi shi ma la asala lahu kamar yadda mai muhtasar ya faɗa yake cewa ba wannan hadisin bai inganta daga ma'aiki ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga da yawa ai mukan ji ana faɗan cewa ana wasu nafil ranar sallah ko to gashi dai muna jin hukuncin su da haka ba laifi mutum ya nafila don takarrubi zuwa ga Allah a kowane lokaci ya ga dama kowane lokaci ya so da kuma duk abin da ya ga daman karantawa da nufin neman yardan Allah matsalan dai kamar yadda na faɗa a baya kada ka ce annabi ya ce la ta kulli rasulullahi ko au ala rasulullahi ma lam yaqulhu hadisin na gaban min sunnati sinta ashar rak'atin ba'da idil fitr yana daga sunna mutum ya raka'a goma sha biyu bayan sallah bayan sallah bayan gama sallan idi wasu raka'atin ba'da idil luha sannan ko mutum ya raka'a hudu bayan idin walha shi ma na hadisi maudu'i ne la asalahu bayi da asali kamar yadda su ibn jauzi din da me suka faɗa hadisu man ahya lailatul idi lam yamut qalbuhu duk wanda ya raye daren idi zuciyar shi ba za ta mutu ba wannan hadisin ibn maja ya ruwaito shi amma hadisin shi mai mai mawdu'at ibn jauzi ya ce hadisi ne maudu'i amma wannan hadisin ba maudu'i bane iya kurewa hukuncin shi la'ifin hadisi kaga ma'ana ba laifi ka rayar da waɗannan dararen da ibada amma a ce kai raka'a kaza ko karanta kaza shine ake da magana akai a da haka misali ana yin aikin raga'ibu da fala'ilu da mene da hadisi la'ifi ibn maja ya ruwaici shi wannan hadisin da yanzu muke karantawa mai muhtasar hadisi yake cewa fihi du'ufun hadisin yana da rauni sannan kuma idan ka duba ma'ilalil mutanahiya shi ma an kawo hadisin mu na gaba man salla yawmul arafa bayna zuhur wal asr arba'u raka'atin wanda ya salla ranan arfa tsakanin azhur da al'asar ya raka'a hudu ya karau fi kullu raka'atin a kowane raka'a ya karanta fatihatul kitabi marra ya karanta fatiha kafa daya wa qul huwallahu ahad 50 marra ya karanta qul huwallahu su 50 bayan fatihan kenan ko kataballahu lahu alfu alifi hasana Allah zai rubuta mashi lada dubu so dubu lada dubu so dubu shi ma na ibn jauzi ya kawo shi a cikin mawdu'at kuma ya dace da cewa hadisin mawdu'i ne kamar yadda misali mai la'alu da tanzi shari'a da ita hafu duk suka faɗa saboda sun ce huwa mawdu'u fi majahilun wa du'afa a hadisin na gaba man salla yawmul arafa raka'atayn wanda ya salla ranar arfa raka'a biyu ya karawa fi kullu rakatin fata da kitabi salasu marrat ya karanta fatiha sannan wa fi kullu maratin yabda'u bi bismillahir rahmanir rahim wa yatum akhiru habi amin summa yaqra'u bi qul ya ayyuhal kafirun salasu marra ya karanta qul ya kafa uku qul huwallahu kafa dari a kowane raka'a shi ma na hadisin ibn jawzi da mai da'adu da tanzi da al-ithab sun kawo shi hadisi ne mawdu'i hadisin na gaba man salla lailatin nahar raka'atayn wanda ya sallah raka'a biyu ranan suka ko shine ranan layya kenan ya karawa fi kullu raka'atin bi fatihatil kitabi hamsu ashara marra a kowane raka'a karanta fatiha sha biyar kul huwallahu hamsu ashara marra sha biyar falaki da nasi sha biyar biyar sannan fa iza sallama kara ayatul kursi in ya sallama ya karanta ayatul kursi so uku wasta gafarallah hamsa ashara ya roki Allah gafara hamsa ashara sha biyar ja'alallahu ismu min ashabil janna Allah zai sanya sunansa daga cikin yan aljanna wanda ya haka aka ce Allah zai sanya sunan shi a cikin yan aljanna wannan hadisi shi ma ibn jauzi ya rawaito cikin mawdu'at nashi kuma yayi daidai da abin da shi ibn jauzin ya rawaito cikin hadisi ne maudu'i sannan mai la'ali'ul masnu'ati ya kawo hadisin mai tanzihi shari'a ya kawo ithafus sada ya kawo a cikin sanadin hadisi akwai ahmadu bin muhammadu bin galibu akwai ahmadu dan muhammadu dan galibu shi ahmad dan muhammad dan galibu sulamu halil wabda'u yaron halilu bin ahmada makaryaci ne mai kirkiran hadisi ne ya kirkira ya faɗa ya ce annabi ya ce Allah ya kiyaye hadisin na gaba ma min abdin yusalli lailatul eid sittu raka'atin babu wani bawa da zai yi zai yi raka'a shida a daren idi illa shaf illa shuffi a fi ahli baiti face sai an bashi ceton iyalan gidansa idan galibi dama abin da ke daukan mutane girman falalan da za a faɗa in an ce za a yi kaza to sai ga mutum ya ɗauki abin ko kuma shi ma ya yada Allah yana da hanyoyi yanzu kamar watan Ramadan manzo Allah ya ce kullum ana yanta mutane dubu kaza ranan da aka gama watan Ramadan za adadin wanda aka yanta haka za a ninka a yanta shi ga sunan da sauran falaloli da daman gaske wanda ya inganta da aka misali duk abin da zaka faɗa na falala ka yi kokari kai karatu ka samu abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka faɗa falala akai ka gina falalin da za ka kira mutane akai zuwa gare shi amma ba da abin daga bai inganta daga ma'aiki ba a babin hadisi marfu'i wallahu ta'ala alam hadisu ma kulluhum qad wajabat lahum an-nar su kuma mutanen da zaka zaka ce ta dukkan su sun cancanci su shiga wuta shi ma wannan ibnu iraqi ya kawo hadisin Dailami shi ma ya kawo shi shi mai maudu'a shi ma ya ambace shi sannan ibn abi hatim ya zo da hadisin a cikin al'ilal nashi littafin kitabul ilal sai kuma a fi mai zaili yake cewa fihi kazzabu hadisin a cikin shi akwai makaryata haka da daman gaske da suke makaryata ne hadisin mu na gaba man sallafi ahir juma'atu min ramadan wannan hadisin na san zaka ji yayi yawo in ramadan in ya zo karshe za ga yawa a facebook da da whatsapp za ka ga wannan zancen zai yawa wanda ya salla a juma'an ƙarshe na watan ramadan hamsu salawatin mafaruratin fiyoni wa laila raka'a biyar a cikin dare da yini kalat anhu ma ma uhilla bihi min salati sunati duk abin da ake bin shi na sallan shekara ya biya akwai zaka ga ana rubuta takarda ana rabawa sallan da ake na idan mutum ya yi shi a juma'an ƙarshe na ramadan dukkan sallolin da ta kubuce mashi an yafe masa ko ya biya a wannan hadisin sai yake cewa haza maudu'un la ishkalu fihi wannan hadisi maudu'i ne babu kokonto a ciki walam ajidhu fi shay'in min kutubul lati jama'a mansufa fi al ahadisil mawdu'at amma shi malam mai littafi ce duk wata littafin da aka tattara hadisai maudu'ai ban sama a ciki ba walakin nau ishtahara inda jama'atu min al fuqaha'i bi madinati sana'a fi asarna haza ya ce wannan sallan ya shahara wajen faƙihai a musamman a garin shi malam mai littafi a cikin sana'a a yaman kenan wasara kasira minhum yab'aluna zalika ya ce da yawa kuma suna wannan sallan wala adari man wada ahu lahu yace amma ban san wanda ya kirkira hadisin yasa ba qabbahu Allah qabbahu Allah al-kazibina Allah ya lallata al'amarin magaryata hadisin mu na gaba wanda kila ba mamaki kila akan shi zamu iya tsayawa ya danganta daga lokaci nau'in tasi nau'i na tara salatin tauba shine salatin tauba salatin da aka ana ce mashi sallan tuba wanda mutum in yi kaza sauransu hadisu ya rasulullah kaifa yin bagilil muzribi an ya tuba mina zunubi ya ya kamata mai zunubi ya kamata ya tuba daga zunubinsa kala ya gita sun lailatul isnin ba da wuturi ya wanka daren litini bayan ya yi wuturi wa yi salli isna ashar raka'atin ya yi sallah raka'a goma sha biyu ya karo fi kullu raka'atin fatiha til kitab a kowane raka ya karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun marratan ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kafa daidai wa ashir marratu qul huwallahu ya karanta qul huwallahu goma sha goma summa yaqumu yusalli arba'u rak'atin sannan ya tashi ya sake raka'a hudu wa yusallimu wa yasjudu ya sallama ya sujada wa ya qara'u fi sujudi ayatul kursi a sujada ya karanta ayatul kursi summa yarfa'u ra'su ya daga kanshi wa yastaghfiru mi'at marra ya nemi gafara sau ɗari wa ya kulu mi'atu marra ya faɗa sau ɗari la haula wala quwwata illa billah wa yasbihu min al-gadi sa'ima shagargari kuma sai ya tashi da azumi wa yusalli inda ifdarihi raka'atayn yayin da ya bude baki sai ya nafila raka'a biyu bi fatiha al-kitabi da fatiha wa 50 marrata qul huwallahu ahad da qul huwallahu kafa 50 wa yaqulu ya muqallibul qulub taqabbal tawbati kama taqabbalta min nabika dauda ka amshi tuba na kamar yadda ka amshi tuban annabi dauda wa asimni kama asamta ya haya bin zakariya ka kare ni kamar yadda ka kare annabinka ya haya ai zakariya dan yaya wa asilini kama asalahata auliya ika salihin ka gyara lamarina kamar yadda ka gyara lamarin waliyanka na gari allahumma inni nadimun ala ma fa'altu Allah na yi da na sanin abin da na aikata ba asimni hatta la asika ka kiyaye ni har kar in saba maka sun mai kumu nadiman sai ya tashi yana mai nadama inna ra'asu malit ta'ibin nadama dan dukiyan mai tuba uwar kudin shi shine shine nadama faman fa'ala zalika taqabbala Allahu tawbatahu duk wanda ya ka Allah ya amshi tubansa wannan ijauzika jauzikani ya kawo shi a cikin al'abadilu sannan mai mawdu'ati ya kawo mai da adi'u da tanzi shari'a sun kawo huwa mawdu'un fi isnadi majahil wannan shi ma hadisi ne mawdu'i hadisin karshe shine hadisi ya rasulullah inni asaitu rabbi wa da'atu salati wa da'atu salati na sa'a ma ubangiji na toza da sallah na fama hilati ina mafita na kala hilatu ka bada ma tubta wani dimta hilanka shine mafitanka bayan kayi nadama ka tuba akan abin da kai an tusalli lailatul juma'a kaga maimakon lailatul isnin a wancan kai sallah daren juma'a samani raka'atu raka'a takwas a kowane raka karanta fatiha da kul huwallahu 25 biyar in ka gama sallan faƙul ba da taslimi alfu maratin sallallahu ala muhammadin nabiyul ummi sai mutum ya karanta wannan kafa dubu fa inna allaha ja'ala zalika kafaratan li salatika wannan zai zama kamfaran sallolin da kamance baka yi su ba ko kuma ka saba ma Allah wajen yin su walau tarakta salati mi'atay sanatan koda ka bar sallar shekara ɗari shi ma na hadisi ne maudu'i nan ina ganin sabida lokaci za mu kwana daga nan kila akwai masu tambaya sannan za mu tashi kan hadisan da suke magana idan mutum ya shiga gida na filan shiga gida alhamdulillah wa salamu ala rasulullah